بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقلت أليس كذلك؟ وهو كذلك؟ وقلت مالا يتي سينتي وينبغي للمصلي وينبغي للمصلي duk abin da ba tilas ba ne karka ja karka ja da mutum a kai sai ka ce ya kamata ga abin da ya kamata ka yi ga abin da ya kamata ka yi wayan bari musalli ba da ma faraga minar tashahudi ya kamata ga mai sallah in ya gama tashahudi ta hiya an yi salliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma manzo Allah salatu thumma yad'u bima ahabba sa'annan ya addu'a ya roki Allah duk abin da yake so na duniya da lahira a cikin sallah kenan ko to sa'annan sai ce me sai ce me ويتحرى من الأدئية ما ورد بها السنة ya zabi ya yi kokari ya bibi addu'o'in da suka zo cikin sunna su suka fi ya haramta wani eh ce ga abin da ya fi amma kai addu'an da kake so shari'a ta baka izi alaisa ka zalik eh wakazalika kullu man arada an yad'a bi shay'in yace haka duk wanda ke son yayi addu'a ya roki wani abu wajen Allah yanbaghi an yabda'a bihamdillahi was sana'i alaihi ya kamata ka fara da gode ma Allah kai ma Allah kirari ka jinjina thumma sa'annan littartibi thumma littartibi wat tarahi alaysa kadhalik thumma littartibi wat tarahi bayan ka jinjina kai ba Allah ka gode ma Allah yusalli ala nabi kai ma manzon Allah salati thumma yasalu hajatahu addu'a uku kenan abu uku kenan zaka yi ko na farko aka ce ka fara da me na biyu sannan ka roki abin da zai zai zo ya kawo dalilin da yasa aka ce haka ko saboda me limaru ya an fadalat ibn ubayd qala yace بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد أختي منذ الله يرزوني إذ دخل رجل فصلى فقال سيور متين يشبو إيه صلى سيتي اللهم اغفر لي وارحمني يا فارا كيف سي اللهم اغفرني وارحمني اغفر لي وارحمني yana roƙon Allah bai ji bai gode ma Allah ba bai sana'i ba bai salata annabi ba sai fito yana son ga abin da yake so kaman ajiya ya ba Allah zai na so aka mishi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زال الله يجي سيتي عجلت أيها المصلي كسكري كودي كسكري أما ما زالت عجلت أيها المصلي أكاي مي صلى كاي غغاوا كاي غغاوا كسلكي na daya na biyu sannan ka zo kan bukatanka ba abinda ka sani sai bukatanka manzo Allah ya ce ajilta kai gaggawa ayyuhal musalli wai me kenan kai wannan mai sallah ayyuhal musalli girmamawa ne kuma girmama ba ne mutum ya kuskure kuma girmama shi da tausayawa haka ya kamata ta yi haka ya kamata ta yi haka ya kamata ta yi ajilta ayyuhal musalli ko tausa'an nan yanzu za a nuna masa yadda zai yi iza sallaita faqa'atta in kai sallah ka zauna tahiya fahmadillah bima huwa ahluhu ka gode ma Allah kai bi Allah da abin da ya dace da shi wa salli alayya kai min salati daga mai abu ko inda abu yake kenan ba a nunawa wa salli alayya kai min salati thumma ad'uhu sa'annan ka roki abin da kake so Allah zai karba maka an nuna masa hanya ko ba nuna masa ba ai masa tarbiya ko ba masa tarbiya ba qala malam ya ci gaba da cewa thumma salla rajulun akhar ba'da zalika sa'annan bayan wannan wani kuma yazo yayi salla fa hamidallah kaga ya dauko hanya ko wasalla ala nabi sallallahu alaihi wasallama ya dauko hanya ko abinda aka nuna ma wancan ga wani yana yi ya ji ne an nuna masa ko shi aka nuna ko ya ji ne ko ya sani ko menene dai ko da ce yayi fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ud'u tujab karo ka za a baka za a karban maka saboda me ya biyo hanya wanda ya biyo hanya kaji abin da aka fada masa wanda bai biyo hanya ba fada aka yi da shi shi gyara masa aka wani gyaran sai a hankali ko da fada da tashi hankali ba ya shiga ko zai shiga waru ya umar bin al-khattab an rawaito daga sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala sai ce inna du'a ai tabbas addu'a rokon Allah mawqufun baina sama'i wal ardi yana tsaye ne tsakanin sama da kasa la yas'adu minhu shay'un hatta tusalla ala annabiyyika sallallahu alaihi wa sallama addu'a ba karban ta sai kai manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ba salatin annabi ya ba karamin aiki bane ba abin wasa ba cikin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shin da duk inda kake tsammani alaysa kazalik to shi yasa sai a hankali duk abin da aka raba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai taka sassan kar kai gaggawa abin da ka sani din na a'a to haka ne gaskiya to amma yaya za a yi o za a duka hankali tsakaninku da Allah kuke faɗa eh in ba haka ba abin da zai tafi ba domin kana son mutane suna tare da kai sai kai ta yaudar suna wadda wadda su kuna ji ana fada cewa duk wanda suka je suka yi karatu madina je ba a son a ce madina ne kasar annabi ba kai suka zage ta ba eh shi su ce mamlaka saudiya ba kuwa sanin abin da ake ciki sai hayaniya ba wanda zai tabbace ma kai ahli sunna kaza sai ya dauko sura ce kai dan izala ko ba wahabi in yace in ya tabbatar maka da sunna din to ya eh yana cikin me sai sa ba zai dace ce ai wahabiyawa ne ai yan izala ne to yana da yancin ya faɗi abin da yake so eh ya samu mafaka ko to kai ma sai ka nemi mafaka kar ka saki magana haka ba haka bane ba hajjiya dai kun ga misali ko in darajar san manzon Allah bai wanke kurakuran da ke can ba wancan kurakuran za su fitar da za su za su ringaye san manzon Allah eh da wahala ko da wahala to sai ana ta cewa yanzu a hankali duk wanda ya karatu jami'ar islamiyya ya dawo hayaniya sai ga ana so a hada kowa a ringa duk kasashen turawa ana dan ana bincike su ɗaya bayan ɗaya har kano sun fara cewa ai so ma ai ana hana mutane zuwa madina da ba haka ke cewa ba ba za ka je madina don ziyarar manzon Allah shi dai ka je don me don masallaci ba haka bane ba sai aka cewa kuna don kuna hana zuwa madina ba a tsawata ba ba mu gyara wannan ba mu ba jami'ar islamiyya muka fito ba kowa ne daidai duk abin da suka a karantar da su an karantar da mu mun karanta mun gama duk ba wanda ya taba gani ibn taymiya kowa karanta karatun shi yayi kafin su su yi karatu mun mun karanta komai na ibn taymiya mun gama to waye zai ce baka san ibn taymiya ba ke kuma duk inda nake karatu shekara takwas ina da Ibrahim Shah Ahmad Al-Azhar duk wanda ke wani duk wani littafi da ibn taymiya wajen shi ake nema amma duk da shi sai da muka ce ya halatta ka je ziyara don an ce duk littafin fikihu tusannu ziyaratul quburi ba haka bane ba duk duniya akwai wani kabari da yake kabarin nan kabarin akwai ni magana islamiyya ne duk wanda yaje ya zo ya tarar da nayi karatu na zo ina karantarwa tukun yaje ya karatu ya dawo to sai sai me to kaga ba wanda zai ce kowa mu hana ne mu muka ce ya halatta kuka ce adalci ya kamata ka yi abinda malamanka suka karantar da kai kuma ka karanta ka fahimta sai ka ce matsala ɗaya ke nan akwai kuma wanda aka ce kaza lokacin da muka zo muka ce ya halatta magana ɗaya muka kawo waɗanda suka halatta ɗin jefar da su za a yi ba malamai ba ne ba sun gaza wa ‘yancan ba su gaza wa ‘yancan ba haka ake adalci karka kawo fahimtar ka kai ka ce da shi za a yi aiki ba za a tafi ba za a taba samun zaman lafiya abin da kake gani to ai su ma ai malaman su ba wani abu su ma suna gani kai ba malaman ka ba wani abu bane ba haka bane ba ba abin da ban fara ba cikin karatu shekaru 30 kenan muna yi mu faɗi abin da duk abin da ya dangaci ko menene ɗan tsarika ne ko menene akwai abin da aka rage akwai abin da ke da ban tsoro a faɗa komai sai da aka faɗa amma da kuka zo kuna tsokanansu karatuttukan malaman ahalis sunna malaman sunna sai su ma suka karatuttukan malaman tarika ba haka bane ba da ba wanda ya cikin su ya fito ya zo ciki ayin karatu wane kaza dokta kaza hafizahullahu to su kuma malaman su la'anahullahu kenan ko to gashi yanzu kun ba su dama su ma sun fito sun shigo ba su yi karatu komai ba amma su faɗi abin da suka gada ba kuma ba kwa jin su ba kwa jin su ba abin da za ka yi sai dai ka yi fushi in ba ka yi shiru ba ka kara yi ba mu ci maka mutunci in muka koma yi in ba ka kame bakin ka za mu je mu ci maka mutunci ba abin da zai hana to sai ne ka ci mishi mutunci sai mai gaskiya sunanta gaskiya ita ɗaya ce gaskiya ɗaya ce in ba ita kai riko da ita wallahi ba abinda za ka yi ka ci nasara ana fahimta a hankali ko? eh? to wani ya yi kuskure ka faɗa in na ka yi kuskure ka faɗa kuma kuskure ne ka ce wani da naka din shi ma kuskure ne ba kuskure ba ne ba? shi ba naka bane abinda ba nasu musulmi ne ko kafiri ne musulmi ne ko kafiri ne hakkokin musulunci ba shi a kansa mutum kuskure ne ake ta yi ba wallahi kuskure ake ta yi in kana son Allah ya tabbatar da gaskiya ke dare za ka tashi kai nafila ya Allah madaukin sarki ka tabbatar musu da kaunar ma'aiki Allah ka sa wannan kaunar ya share wancan abubuwa Allah ka shirye su to ka da gaskiya ke ka taba yin haka ka taba yin haka ka taba yin haka ba musulmai bane ba musulmai ne a cikin ruwan sanyi aka sa kowa duk kowa na cin yankan abbatuwa da ba sa cin yan kifi da yan nama ba haka kuke ba da ba wanda bi ke bin wani sallah wannan baya bin sallah wannan baya bin sallah akwai wani mai kudi ne yana ba da su zakka ya zo ce an ce kafirai ne ba ba su zakka na ce wallahi musulmai ne za ka yi ba su zakka kuma ya dawo yana ba su zakka suka zo kuma suna kare shi fiye da waɗanda suke eh kar ka yi zafi kar ka yi komai ka kyakkyautata niyyarka ka koyi yadda za ka yi addininka addini fa kusan ana maimaita ko za ana fahimta ne ko babu ko gwaranci muke yi ne addini fa da komai addini ibada sunna salafiyanci neman kusanci ne fa da Allah ba talla bane a sanka ba aiki ke tabbatar da kai a kan sunna ne aiki ke tabbatar da in ba aiki in Allah ya sanka to duk kowa ma kansu sanka kai kasara ne in Allah bai karbe ka ba duk duniya su karbe ka mai kashi hasara ko babu ikhfa'it tashahhud babin da yazo na tahiyya ana yin ta ne a bayyane ko a asirce eh a shekara 40 kana sallah ya kake to ya kuma za a ji bai za a ji kuma قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال يجي عن كربونك عبد الله كما منا القائدة إن أكا إطلاق عبد الله وأكي من السنة أن يخفى التشهد من السنة أن يخفى التشهد abin da suke fada kenan min sunna a sunna ita ce kaza ba za ce mu sahabai duk menene ka taba jin su ce mu ahlus sunna qultu wa hadha qawlu ahli al-ilm malai ce haka malamai duk suka fada babu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama babin da yazo na imam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati qala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله بالتوكيد إذا كنت إن حرف توكيد ونصب الله اسم إن منصوب على التعذيب كو ان الله وملائكته الواو والالف ملائكه معطوف على لفظ الجلاله يصلون على النبي جمله خبر انك suna yi ma manzo Allah salati Allah ya yi ma manzo Allah salati mala'ikun Allah da ɗan adam wa ya fi yawa eh mala'iku sun fi yawa ko mece ce hujja wa ma ya alamu to suna yi manzo Allah salati mai manzo Allah ya rasa ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan kadai wannan kadai ya ishi manzo Allah gata waye zai yi fitar mana da shi wannan kadai ya isa manzo Allah gata waye zai mana istinbatin wannan hukunci da rabada eh eh Allah da mala'ikunsa suna mishi salati ku kuma ya ku yi mai salati akwai gata sama da wannan ma'ana so ake kowa ya manzo Allah salati ke gaba daya akwai gata sama da wannan eh Allah yana yi mala'ikunsa na yi kuma ku yi eh don wani arna ya zo yana shakeci sai dai kai ka ji da ya bata ma rai amma manzo Allah an gama ko ko ba gama ba an gama iwa ne shi kuwa قال ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الامه yace yusalluna ay yubarrikuna ma'ana Allah da malaiku suna ya sa mishi albarka manzo Allah Allah ya sa mishi albarka malaiku na cewa Allah ya sa mishi albarka to me kuma ya saura babu ko قال ابو العاليه صلاه الله ابو العاليه yace salatin da Allah ke ma manzo Allah sana'uhu alaihi yabonsa da yake indal mala'ika wani malamai ce wai ai yabon da Allah ke ma manzo Allah wajen mala'iku mana Allah ya tara mala'iku yana ta yabon manzo Allah yana bayani game da manzo Allah itina ne wani irin gata ke wani irin gata ke wa salatul mala'ikati addu'a mala'iku kuma salatin da suke manzo Allah addu'a suke mishi addu'an me suke mishi Allah ya bashi me Allah ya mishi me addu'a wa qila as-salatu min Allah ar-rahma aka ce salati daga Allah rahma jin kai wa min al-mala'ikati al-istighfar daga mala'iku aka ce suna yi masa neman masa gafara yastaghfiruna al-istighfar suna dai masa gafara wa min almu'minina addu'a na mu'minai kuma addu'a ake wa qawluhu ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ma'anahuma wahidun atafa ihdahuma al-ukhra li ikhtilafi al-lafzayn wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa sama sama akwai baitul izzi inda ke kullum tun da aka hadici tun daga aka hadici duniya kullum mala'iku dubu saba'in za su zo su yi kewaye su tafi ba za su dawo ba gobe wani za su har ana da ƙasa in duniya ta yi shekara miliyan ko biliyan haka ake cewa ya san adadin wannan mala'iku sai allah da ya halitta su ko قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلم ابن سلمان الفقيه بغداد ببغداد قال حدثنا أبو بكر أحمد بن زهير ابن حرب قال حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا أبو فروة قال حدثني عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول يجي لقيني كعب بن عجرة ابن أبي ليلى يجي كعب بن عجرة يهددني فقال سيتي ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم baka so na baka kyauta da na jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakultu bala ya ce ina so abu ya fito daga manzo Allah na ce ba na so fahadi hali ka bani kala sai ce sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakulna yace mun tambayi manzon Allah sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan da suke jin dadi ga su ga manzon Allah a fada aje ka zo kana son karba su da wannan daraja kuma Allah ya kyale ka والذين اتبعوه من في ساعة الأسرة ساعة الأسرة وحلحلوا دا أكسا مكوا يرسا يدزي أماسك بمن الله يا رسول الله كيف الصلاة عليك عليكم أهل البيت يا من ذو الله يا يا زاء يمك صلاتي يا أهل البيت أهل البيت قال sai manzo Allah ce qulu ku fada ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid ya manzo Allah ya zamu yi sai ce ku fadi wannan to duk masu fasahar duniya tun daga farkon duniya har karshe duk masu fasaha da masu balaga da masu tsantsini da masu tsabtar zuciya ba wanda zai iya kawo abin da ya daidai da na manzon Allah ba zai yi هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل وأخرجاه من ترك عن ابن أبي ليلى وأبو فروة مسلم ابن سالم الهمداني وكعب بن عجرة ابن أمية ابن أدين الأنصاري السلمي أبو محمد يقال إنه من أنفسهم من الخزرج الخزرج ويقال حليف لهم كما أنا سوى حليف ناس مات سنة اثنتين وخمسين وهو ابن خمس وخمسين ويقال ابن سبع وخمسين سنة أكان حكا دوان سيغا لزا أكاونا صلاة النبي bai isa ya kama ɗaya bisa dubu na wanda ya fito daga harshen manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shedan ne yake wahal da kai shekin ne yake wahal da kai don ya san darajar da ke ciki shi zai kautar da kai ka je kana bata lokacin ka wannan abin a tausaya ma mutum ne ko abin a yi fada da shi ne allah daga zukaban ka hazuci har ga allah tsakaninka da allah قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو هميد السائلي أنهم قالوا سنشي يا رسول الله كيف نصلي عليك يا يا زامي بك صلاة بلا روا بني با بوسن فصاحة با بوسن بلاغة با kuma da ɗimi-ɗimi suna zamanin manzon Allah da ɗimi-ɗimin tsarkin zuciya da komai da komai amma suka ce ya manzo Allah yaya za mu yi ma salati فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سيتي كوتشي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shi lafazi ne da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن روح كلاهما عن مالك دقى إمام مالك إمام دار الهجرة yanzu mun ji yadda ake yi kenan ko ba mu karasa ji ba kenan qala akhbarana abu al-hasan ash-shirazi qala akhbarana zahir ibn ahmad qala akhbarana abu ishaq al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab an malik عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلوات في أكيم مفركين كرا صلى أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة منذ الله يزمنا منا مجلس سعد بن عبادة أنا زوني فقال له بشير بن سعد في بشير بن سعد يتشمش أمرنا الله يا رسول الله أن نصلي عليك يا من الله الله يا أمر شيء مدمي ما صلاة فكيف نصلي عليك جو يا زامي يا زامي kuma duk akan harshen su akwai duk yadda za su yi su yi salati sun san malan salati amma wannan matsala ce daban sai an nuna mana kala فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله sai manzo Allah ya shuru har su muka ji ko damuwa ko manzo Allah ya damu ne da shi har muka muka ce ina ma da bai tambaye shi ba thumma qala sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid والسلام كما قد علمت أما سلم أي كن سلم السلام عليكم السلام عليكم haka bane ba kun san wannan amma salatin ne kuke so ku san yaya za a yi sai aka nuna muku yadda za a yi don ibada sai an nuna ma yadda za ka yi ko هذا kowa ma yana cewa shi balarabe هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عند مسألة تكتير ta ce da kowa ma cewa ke balarabe kuma ai jikan manzon Allah ne ya je wajen kakan shi ya bashi kai wane ne kai isa ka wargaje wannan matsala to sai da ilimi hayaniya ba ta al'amar na haka aka cusa ma kakan kowa wata rana da ya je wajen kakan shi kaza kaza kaza kakan shi kakan shi kakan shi to wannan ba matsala ilmiya ba yaya za ka yi ka fahimtar da mutane cewa wannan kakan nashi ba ya zo kakantaka ya zo yi ba ya zo ne da addini da jikan shi da ɗan shi da kowa duk ɗaya ne cikin a koya musu addini ba za a keɓance wani ba da ya za ka fahimtar da mutum haka cikin tashin hankali cikin hayaniya barragada cikin menene da menene hargowa ba za a taba fahimtar ka ba ko da wasa ba za a taba fahimtar ka ba قلت ما لا يتي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قلت ما لا يتي واختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم malamai sun ƙari juna ilimi su wane ne alayen manzon Allah ana ji malamai sun ƙari juna ilimi su wane ne alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qila aka ce humul ladina hurrima alaihimus sadaka su ne wanda aka haramta macin sadaka وعوضوا منها خمس خمس الغنيمة والفيء da aka hana su cin sadaka shi aka musanya musu da maganin annabi lillahi khumsa wa rasul ba aka bane ba wahum sulmatuhu min bani hashim su ne ‘ya'yan bani hashim wa bani al-muttalib al-muttalib قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صدقة بات حلتا محمد لإيالنسا باسا تشين صدقة سيدي أكوزا أقوانا يوانا سيدي أقوانا يوانا بذا أتبع an taba ganin shugaban da ya haramta maka shi abincin daɗi wakila li zaid ibn arqama man alu muhammadin aka tambayi zaid ibn arqama su wane ne alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala alu alu ali wa alu ja'far wa alu abbas wa alu aqil wayannan kalmomi shekaru 60 da wani abu wallahi duk sa annabi ka fara aka fara da hallari gobe sai Allahu sallallahu wa ala ali muhammad ala ali ala ja'far ala abbas ala haris ko kowa akan hallari siyasa wani gashi nan kaga ya kawo ko su ne ala aliyun da ali ja'far da ali abbas da ali aqil wa qila aka ce aluhu kullu mu'minin taqiyyin alayen manzo Allah shine duk mumini mai tsoron Allah eh waruya marfu'an amma wannan hadisin da'ifi ne jiddan wanda aka rawaito aka وقال سفيان الثوري آله أمته سفيان الثوري تي أي آل يمن الله سوني الأمة وقيل أكتي آل الرجل أهله إذا كان من أوساط الناس سكتي تو آل الرجل آل يمتو إن با ببني تشنيس با إيالانسا سوني آل ينسا إذا كان من أوساط الناس فأما الرئيس والعظيم فآله أشياؤه وأتباؤه amma babba kamar sarki kamar shugaba kamar mai da menene alayensa su ne waɗanda ke mabiyansa an ji? ga abin da aka fada su wane ne alayen manzo Allah kana karanta za ka ga wanne ne ya fi shi ka ɗauka an fahimta amma za ka ji kana tashin hankali da wani ya fada shi ma ɗaukowa ya kai kayi karatu ne kace ai wannan sahihi ne wannan da'ifi ne shi bai san wannan ba to ya za ka yi eh ba zai fahimta ba a ce hadisi manzo Allah ka ce da'ifi ne ai kayi sabo eh kayi sabo a ce hadisi manzo Allah ka ce ka ce da'ifi ne to sai ka je da shi shekara ashirin da kai kana karatu din nan ka ce ya kasmi ila sanadin ko ila matinin ila kaza kaza kaza kaza in aka ce da'ifi ne ba ana nufin manzon Allah ne magana manzon Allah ne ce da'ifi ya a'a hanyar da aka bi aka je bata ingat bata tabbata ba daga manzon Allah amma to yaushe zaka fahimtar da shi wannan a cikin hayaniya sai a hankali lallai sai a hankali باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم kafin su zofashe ai musu famfo fa muna karantarwa wani yaro ya zo ya gaci ina karatu ya damu karfi ya ce kai yanzu ya girma ya zama malami da gidansu da mai ina ba na kiran sunan shi yanzu da ina kiran sunan shi ya ce kaga ina ganin kana damuwa da lokaci da darasi na na yafi ma attendance har a gama makaranta kuma na yi ma rantsuwa da Allah gaban jama'a duk ɗalibai in aka yi jarrabawa in dai ban kara ma maki ba wallahi ba zan rage ma ko kwandala ba a cikin maki ka daina wahal da kai sai tafi ya zauna kai zai kwana biyu uku sati mai zuwa sai gashi ya zo da ɗalibai da yawa suka zo na ce awa ne mai kuma lafiya ne wallahi suka zo suna group discussion ne sai jiya dalibai suna ta faɗan maganganu suka ce waje na suka je shega shi yana hasara kenan ta ce ya sauran ruwanka ko ka zo ko kar ka zo ba abin da ya min zafi da ba abban taba ba na damuwa da ɗalibi ba in kamar ɗalibi san ka ka ka kullace shi ka ji haushin shi ka mene to mu kai ma ka zama ɗalibi eh haka ne ba haka aka zo aka kama manzo Allah ba aka yi mishi me aka ci kwalarsa da cin kalan da magana da ta fito wanne ne ya fi zafi guda nawa kenan sai manzo Allah ya ce a je a dakar a suka shiga suka yi na aika takura tabbas dukiya ba dukiyar kazaga ku je ku ba shi abinda yake so kenan ku ba shi in ba ku ba su ba su binan babu su binan babu sai gari kasa tattaya musu ana ta kazai kaza ana kaza ana kaza ana me ya haifar da wannan rashin bayarwa ana kallon wayan suke fataka da dukiyar kasa suna jin daɗi suna san abin da suke wayan su suna kallo sai dai su mutu da takaici ya za su shaidan sai ce musu mai kuma ga hanya kuma ga hanya to shi kenan shi a kasa zama lafiya to amma ai ka jin min sai in rama zai ce ai mu an ce mana ba ka ramuwa da mugunta an ce mu ba ce ai mu an ce mana ba ka ramuwa da mugunta ai ma mugunta ba ka ramawa sai mu za sai mu za na yi me yayi dariya je ka je ka dan su da dan karkar ke dan je ka ba haka bane ba abinda ake ciki kenan abin da ake ciki kafin su zo ya ce waɗannan da suka fito madina suka yi karatu duk yahudawa ne a mutu ya shekara 60 gidansu ya tashi ana tarika ana mai kazo kashe tarika bida ce kai mene ne kai ma ka zama bida haka ne wannan yaron kafin su zo sha ce musu ai karku shaurare su ai yahudawa ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne wani ya zama na karatu yana ina kallon shi duk abin da yake ban taba bara ya sani ba har ya gama karatu ya koma garin su Maiduguri wata rana sai gashi ya dawo ya same ni muna to lokacin muna outside ya zo ina wajen mota ta na gan shi gashi ya zo ai malam akramakallahu ai ya kawo koman shi ya gama ai in mutum ya bar Kano karatu ya kai kaza kaza kaza kaza kaza ba ya kawo kanshi ba yace zaka tuna wani lokaci kai kaza ka ce ayi ta ta kafi malam duk kaji na ce naji ya aka yi kai kan karfin hali na ce a to da na nuna maka ranar mun ai shekara da tabar mutum ya kai da ran sai ka yabe na ce naji duk na san abin da kuke amma tun da ka kawo kanka yau sai nuna maka naji tun da wannan lokacin ya wuce ni na ce kai ɗalibi ne ni ne malami kana zaune ni na sai na karantar da kai to in ban jure in ban in ban yi hakuri da kai ba to kai za ka yi hakuri da ce musu ake wa'annan kaza ne wa'annan kaza ne wannan na cike cikin zuciyarsa kuma yana zuwa zaka ji kana atake kuma ba ba ba wani atake kowa yanda ake magana ya tsarika haka ake magana ya izala duk dan izala ya san wanda ba inda suka zo in sai ina shiga aji nake cewa ai kuna cewa izalatul bid'a wa iqamatu bid'atin ukhra duk sun sani sai kai musu to sun ce sallama daya ake yi cikin sallah in kai biyu sallar gawarware to in kai aqida kai tace sallama ɗaya ake yi in mutum ya sallama ɗaya alwalarsa ta ruware fa sallah ta yi to amma in kai sallama ta biyu sallar ta lalata ba haka bane ba to haka ake faɗa musu haka ake faɗa musu to in suka zo kai karka bar su fahimci haka su ga kai alkhairi kake neman musu alkhairi kake neman musu karka ban su fahimci an ce ai waɗannan kaza ne waɗannan kaza ne da kyarfa aka yi sai da muka fara hutuba biyu cikin birni duk an ɗauka biyu ke ɗin na yahudawa ne duk wanda bai sani bai je tambaya ya sani alhamdulillah sai da muka fara hutubar juma'a biyu ke salati ala nabi hadisan manzo Allah fadalan manzo Allah ashe ba yahudawa bane ko ko wa'ansu ashe ba yahudawa ashe ba duka ne yahudawa ba eh ai ba karamin aiki da ran hadisi sai a Kano ba fa alhamdulillah an sha me ina ina suke yanzu ba an ci nasara ko ba ci nasara ba an ci nasara a cikin ruwan sanyi ruwan kankara ba haka ake yi ba ba abin da ba ya faru ba sai kai kaman baka sani ba tunda kai kana da aiki kana da abin da ya dame ka kana son al'umma ga sanin ba inda aka yi musu amma komai a rikici haka ya za ka yi ka raba tsaba da tsakuwa sai ka kama kana yi ko don ka ɗauko hayaniya kai ma baka sani baka iya ba kenan kai ma ka zo ka yi barna kenan ana fahimta a hankali باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر وحول السند قال وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل ال- ال- الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن التيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي باب مي باب مي بيان مي فضلا صلاة النبي to za mu gani ko za mu iya yi mamalan gyara ko kuwa a'a ba za mu iya ba za mu gani ko ana magana ne kan me nan sai ce man salla alayya wahidan tan sallallahu alaihi ashira wanda ya mi salati ɗaya Allah zai mishi goma ba fadlan kenan ba baya da muka karanta duk addu'an da ba salatin annabi Allah ba zai karba ba wannan bayanin mene ne ba falalin salata annabi wanda wannan gyara ga bayanin falala ce to me hana a kawo shi ana amma ta da duk da muka karanta ne wanda ya addu'a bai manzo Allah ce ajalta ajila haza ai sai kai min salati ba ba bayanin falalan salati bane to me yasa malam bai kawo shi ba ta hada fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ihtimali eh me a sai ka ce a shi yadda yake nan kai ma kana da ilimi ka je ka yi littafin ka sai ka tsara yadda kake so وفي رواية أبي عيسى من صلى علي صلاة هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبيد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مزوع الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه مزوع الله ترانا يزو علامة وركية أفسكر سأسكي علامة مرنة فقال سيما الله يتي innahu ja'ani jibrilu faqala jibrilu ya zo min sai ya ce ama yurdika ya muhammadu allah yusalla alai allah yusalli alayka ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi ashran ya ya muhammadu ba zaka ji dadi ba duk al'ummarka wanda ya ma salati allah ni na yi mishi goma wala yusallimu alayka ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi ashran ba wanda zai ma sallama sai na mishi guda goma isnadu da'ifun wa lahu shawahid wannan sanadin akwai zai rauni amma yana da shawahid da za a iya kafa hujja da su wannan aifat wannan salatin annabi kenan ku eh aina mahallu shahid wanda ya ma daya yi masa goma to adadin kenan wanda ya ma daya na yi masa goma adadin ne falalan ko kuwa mene ina falalan take adadin ne ko kuwa mai yin قال أخبرنا أبو عثمان الضبي وأنم باقاتها بني أه؟ yanzu manzo Allah na bukatar gata kuma ba gata ba gabata bace ba wannan قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن خالد خالد بن عثمة قال حدثني موسى ابن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يجي أولى الناس بي يوم القيامة waɗanda suka fi kusa da ni ranar tashin alkiyama wanda suka fi cancanta da ni ranar tashin alkiyama aktaruhum alayya salata waɗanda suka fi kowa ya min salati هذا حديث حسن غريب وأخبرنا وأخبرناه أبو عمرو النسوي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي بهذا الإسناد مثله لوكا تشيكا لوكا تشيكا تشيكي من باب الأموال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Gracias.